نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله فقد روى مسلم حديثا عن أبي يحيى صحيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان عباد الله الإيمان بالقدر والقضاء ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به وهو التصديق الجازم بأن كل ما يجري في الكون وكل ما يقع من الخير والشر وكل ما يحصل من الأحوال فهو بقضاء الله وقدره القدر عباد الله هو علم الله تعالى بكل شيء وكتابته له وتقديره له ومشيئته له والقدر والقدر هو علم الله تعالى بكل شيء وكتابته له وتقديره له ومشيئته له والقدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل والقضاء والقدر لفظان يطلق كل واحد منهما على الآخر وإذا اجتمعا في جملة فلكل واحد منهما معنى فالقدر ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه والقضاء ما قضى, ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من وجود وعدم وحياة وموت وتغيير وتبديل عباد الله الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر كله وكل شيء يجري في الكون فهو بمشيئة الله تعالى وعلمه فالقدر خيره وشره حلوه ومره ظاهره وباطنه كبيره وصغيره قليله وكثيره أوله وآخره أعلاه وأسفله ساكنه ومتحركه بيد الله تبارك وتعالى وكل ذلك من الله قضاء قضاه الله تعالى على عباده وقدر قدره الله تعالى عليهم وكلهم سائرون إلى ما خلق لهم واقعون فيما قدر عليهم ولا خروج لأحد من الخلق عنه فما شاء الله كائن لا محالة وما لم يشاء لا يكون أبدا يجب أن يؤمن العبد بأن جميع المخلوقات والأشياء والأحوال مخلوقة بقدر من الله فلا يمكن أن يقع في ملك الله تعالى شيء إلا بإذنه وعلمه ومشيئته وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدر مدبرة بحكمة فلا شيء جزاف ولا شيء عبث ولا شيء مصادفة ولا شيء ارتجال قدر يحدده قدر يحدد وجوده وقدر يحدد وظيفته وقدر يحدد صفته وقدر يحدد مقداره وقدر يحدد عمره وقدر يحدد زمانه وقدر يحدد مكانه وقدر يحدد منفعته وقدر يحدد مضرته كل شيء يجري بقدر الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وأرشه على الماء رواه مسلم عباد الله هناك أشياء تفعل لرفع ودفع البلاء منها أولا الصلاة بخشوع وطمانينة ثانيا ملازمة الاستغفار ثالثا كثرة ذكر الله عز وجل رابعا الدعاء بتضرع وإلحاح خامسا التحلي بمكارم الأخلاق وجميل, وجميل الصفات سادسا الصدقة وتفريج الكربات سابعا التوبة النسوه من كبائر الذنوب ثامنا تلاوة القرآن اللهم أحسن آجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع عنا البلايا والوباء برحمتك ولطفك اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن اللهم انا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام وسيء الاسقام وحفظ بلاد المسلمين اللهم دفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك استغفروا ربكم ثم توبوا اليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله huduban mu ta wannan mako tana bayani akan yarda da amincewa da karɓar kowane irin hukunci da Allah ya yi a kan mutane annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abi yahya suhaib bin sinan wanda imam muslim ya rawaito yace abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini duk mamaki ya kare akan mumini mumini baya rudewa mumini baya haukacewa mumini baya rikirkicewa saboda ya san duk wani abu mai daɗi da mara daɗi daga Allah ne yace ajaban li amril mu'min mamaki ya tabbata ga al'amarin mai imani inna amrahu kullahu lahu khairun dukkan al'amarin da ya shafi mumini to a wajensa alheri ne وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن باكو وند زي إيا كربو ونن سي مؤمني كأي سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصابته سراء إذن دادي يساميشي farin ciki ya same shi arziki ya same shi ci gaba ya same shi shakara sai ce Allah na gode faka ana khairan lahu sai wannan ya zama alheri wa in asabarhu darra'u idan ciwo ko cuta ko annoba ko musifa ta same shi sabara sai ya haƙuri ya bawa Allah fakana khairan lahu wannan sai ƙara zame masa alheri da haka duniya dama Allah bai yi ta don a ta jin daɗi ba akwai mutuwa akwai rayuwa akwai samu akwai rashi akwai haɗuwa akwai rabuwa akwai mutuwa akwai rayuwa wa man asha fi dunya fala budda an yara min al-aish ma yashu wa ma yatakaddaru sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yuzrun thumma sukumun wa afiya sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci hadisin abu huraira mumini mai karfin imani mumini jajirtacce shi Allah ya fi so kuma shi ya fi alheri daga mumini rarrauna amma kowanne yana da irin nasa alheri da aka ce ka yi kwaɗayi akan abin da zai amfane ka kuma ka nemi taimakon Allah akan komai za ka yi kada ka nuna gajiya ko sarewa idan wani abu ya same ka bayan ka ɗau mataki na addu'a ka ɗau mataki na yadda ya dace kamar da ake ta gaya mana matakai daga ɓangarori guda uku ko mun yadda mun amince za mu waɗannan matakai ɓangarorin guda uku su ne malamai suna ta mana wa'azi cewa idan bala'i ya tunkaro ya je wani guri yana kan hanyar isowa wani guri kafin ya iso ga matakan da ake ɗauka domin a tare shi kai ya iso abubuwan da suke tare bala'i wanda malamai suka gaya mana mafi yawansu guda takwas ne na farko shine tuba da istighfari mai yiwa wannan bala'i da zai taho jan kunne ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ga duniya da musulmin da wanda ba musulmi ba kowanne yana bukata a ja kunnensa shi wanda ba musulmi ba domin ya saduda ya karaya ya san duniyan nan ba tasa bace akwai mai ita kuma duk yadda yake so ya ji daɗi a cikinta idan mai ita bai yadda ba to ba za a ji daɗin ba yanzu in ba Allah ba wa zai sa a kulle duk hotel ɗin duniya in ba Allah ba wa zai sa duk a rufe wajen rawa a rufe wajen kiɗa a wuce wajen mashaya an daina luwaɗi saboda ɗaya ko yana da corona an daina zina kai madalla da corona an daina zina saboda ana tsoron kada wani ɗau corona an daina yin kiss an daina runguma an daina kaɗe-kaɗe an daina raye-raye an daina zuwa sinima an daina wajen shan shisha gidan kaɗe-kaɗe da raye-raye da ake tawazi a daina corona ta sa an daina madalla da corona ta wannan ɓangare duk ko ina it kama alƙiyama ta tashi manyan tituna manyan birane yanzu wa isa ya hana bal a duniya ku duba yan kudin da ake samu akan harkar bal amma an ce an fasa komai ya tsaya cik ba shiga ba fita kaga anan corona ta zama jan hankali ga waɗanda ba musulmi ba so in Allah ya ga dama zai iya turo virus wanda ba za ka gan shi da ido ba sai ka ninka shi sau dubu ɗari biyu da hamsin sannan ido zai iya ganin sa amma gashi ya dakatar da komai ba fa Allah ba corona virus dan kankanin abu ne da baya ganuwa da ido sai an sa shi a madubin girmama abu sau dubu ɗari biyu da hamsin zai ninka shi sannan ido zai gan shi ɗan mitsi amma shi kadai Allah ya turo wa mai alamu junu da rabbika illa huwa sannan mu ma musulmin da muke ɗaukan abun da sauƙi mu ma Allah ya jarabce mu wa yake tunanin za a rufe ka'aba a rufe madina a rufe masallatai kamsu salawati a rufe masallatai na juma'a a hana gaisawa in ku haɗu da mutum kowa ya riƙe hannunsa assalamu alaikum wa alaikum assalam ina sunna ina lada duk coronavirus ya dakatar da wannan kaga ga bangaren musulmi sai mu tuba mai istighfari musamman ma an jarabce mu ta bangaren waɗanda ba musulmi ba sai su su duda su san cewa duniyar nan ba tasu bace ba su isa su juya ta yadda suka ga dama ba saboda haka wannan shine matakin farko tuba da istighfari mu musulmi zamu bangare na biyu mu yawaita ambaton Allah domin da ambaton Allah bala'i yake daukewa da shi ake samun nutsuwa da kwanciyar hankali na uku mu yawaita addu'a da kankan da kai ga Allah cewa wannan musifa in mu muka jawo wa kanmu sakamakon laifi to Allah ta'ala mun tuba ka yafe mana ka ɗauke mana na biyar mu ƙara kyautata halayenmu kowa ya duba ya ga yaya yake mu'amala da 'ya'yansa ya yake mu'amala da matansa wata mata ta min waya ta ce malam madalla da coronavirus na ce me ya faru ta ce ya koro mana mai gidanmu cikin gida yanzu yana zama da 'ya'yansa da wata tabarma suke da ita a waje ta hira sai sha ɗayan dare suke shigowa yanzu corona virus ya koro shi in ya magariba ya isha ya shigo gida yana tare da yara har gari ya waye kaga ita wannan corona virus sai mata amfani da ta koro mai gida cikin gida ya kula da ƴaƴansa ya ƙara zama da matansa inda ba dan haka ba da can yana can waje to kaga mu ƙara kyautata halayenmu da ɗabi'o'inmu sannan sadaka mu yawaita sadaka musamman a wannan lokaci ga zafin rana ga zafin gari ga kuma coronavirus ga rashin ciniki ga rufe bodoji ba shiga ba fita a ƙasa da ƙasa ba shiga ba fita tsakanin jiha da jiha ba shiga ba fita a wasu jihohin ma gaba ɗaya to wannan me ya kamata a yi wani sai ya fita zai samu abin da zai ci yau wani sai ya fita zai samu to wannan ya sa lalle mu yawaita sadaka mutane suna buƙatar taimako in kana da shinkafa zazzage ko buhu ɗaya ne ka raba kwano kwano wa makotanka wannan ma yana ɗauke bala'i domin annabi ya ce yawan sadaka yana ɗauke bala'i to wannan ta ɓangaren wannan kenan sannan mun samu damar da zamu yawaita tilawa qur'ani wani yace yanzu har yayi sauka qur'ani biyu duk sati yanzu yana sauka ɗaya da ku ba shi da wannan lokacin to kaga kenan sai mu yawaita tilawan alqur'ani da sauran abin da malamai suke gaya mana na imani da kaddara da mai da al'amuran mu zuwa ga Allah da kuma cewa Allah ya tare wannan musifa kar ta zo inda muke sai bangare na biyu su ne jami'an lafiya su ma suna iya kokarin su sun tashi ba dare ba rana wanda ma suka fi mutuwa a cikin wannan al'amari mafi yawa jami'an lafiya ne saboda sadaukarwa dole su fito su yi aiki kuma su za su je su gaba da gaba da marasa lafiya saboda haka muna buƙatar su ma mu musu addu'a sannan mu ba wa jami'an lafiya haɗin kai akan dabaru da suke ta fitowa da shi da hanyoyi da za a rage yaduwan wannan cuta da kuma katta kai inda bata kai ba kuma ta yaye daga inda take domin mutum biyu ne ko kana da ciwon ko baka da shi in kana da shi an baka shawara ka je a gwada ka in an tabbatar ka keɓance kanka don ka yaɗa wani don kuma ka warke in ko baka da shi an baka shawara ka bi matakai iri kaza kaza domin ka ka ɗauka ka ka je ka jefa wani da ka mu bi shawarwarin waɗannan jami'an lafiya da suke bamu domin shawarorin duka ba wanda ya saba wa addinin musulunci musamman ko makasudin yin su shine tare asarar dukiya da asarar rayuka in ku haka ne kamar da malamai suka yi fatawa cewa wajibi ne ai biyayya ga waɗannan matakai na uku su ne matakan da gwamnati take ɗauka wajen kafa dokoki sakamakon abin da jami'an lafiya suka gaya musu waɗannan dokoki duk da ba su da daɗi amma wajibi ne mu yi biyayya ga waɗannan matakai sannan mun yi biyayya ga gwamnati ita ko muna da haƙƙi guda biyu a kanta haƙƙi na farko shine a fito da kuɗin mu a sai mana kayan abinci a raba mana a tuttura mana kuɗaɗe a cikin wayar mu ji alat wannan shine abin da zai ƙara ƙarfafa jin daɗin aiki da dokokin domin idan bala'i yayi nisa mutane suka kasa fita wani sai ya mutu a gida kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata mata ta shiga wuta laifinta ɗaya mage ta kama ta ɗaure a cikin gida ta tafiyarta ba ta sake ta ta tafi neman abinci ba ko ba ta kawo mata abinci ba har ta mutu yanzu idan aka sa doka muka bi muka zauna a gida kuma daga cikin wasu ba su da halin da za su ci sai yunwa ta kashe su a gida to duk alhakin wanda suka mutun nan yana kan gwamnati mumin wajibi mu wa gwamnati biyayya an ta kafa doka ita kuma wajibi ta mana abin da za mu ji daɗin yin biyayyar shine a wadata mutane akwai dukiyarsu ce za a ɗauko a sarrafa a sai musu kayan abinci wanda kuma suke da arziki suke da kuɗi don ba komai gwamnati za ta iya ba kowa shi ma ya fito da dukiyarsa ya raba sannan na biyu mun ji attajirai da masu kuɗi Allah saka musu da alheri suna fito da miliyoyin kuɗi amma sai kuma suke danka a hannun gwamnati to waɗannan kuɗi wanda ya ci su ya cuta balbal domin kuɗi ne da aka bayar domin a yaƙi da coronavirus ta hanyar taimakawa jama'a inda ciwo bai je ba a tare shi inda ya je a magani sannan inda aka sa doka kuma a siyo kayan abinci a rabawa jama'a kuma alhamdulillahi mun ga an kafa kwamitoci a jihohi da yawa waɗanda za su bi tattara taimako ko mun ji masu arziki da sauran jama'a suna ta bayarwa to muna roƙo waɗannan dukiya za a sarrafa ta a inda ya dace domin wannan kuɗi kuɗin cizo ne kuma wuta balbal ne in aka sarrafa su ba inda ya kamata ba to sai an yi bayani akan su ranar alkiyama saboda haka jama'a dukkan mu ji tsoron Allah wanda ya san bai kamu da wannan ciwo bai bi dokokin da aka dora masa domin ka karya dokokin kai ganganci sakamakon ganganci wannan ciwo ya kama ka to kai ka kashe kanka ba shahada kai ba kamar yadda kuma wanda ya san yana da alamomi na wannan yayi shiru ya shiga cikin jama'a domin iyada duk wanda ya kamu ya sha wahala ko ya mutu sakamakon yaɗawarka to kai kuma duk sai Allah ya dora maka alhakin wanda suka mutu kamar da ta kuma hukuma Allah ya dora musu nauyi in sun ba da umarni mu bi sannan su yi mana sassauci ta hanyar kawo mana abin da za mu more rayuwa ko mu samu sauƙin rayuwa domin ba kowa ne zai iya zama sati guda a gida bai fita ba ba tare da ya samu wata matsala wata wataƙila ta kusa kaiwa coronavirus din a tashin hankali ba. Saboda Allah muna roƙonka mun yi tawassali da sunayenka masu girma Allah ka yaye mana wannan musifa Allah ka yaye mana wannan bala'i inda ya kai Allah ka kore shi inda bai kai ba Allah ka tsare Allah ka tsare mana jihohinmu duka na musulmi ka tsare mana ƙasashenmu na musulmi wanda ba musulmin ba ma Allah ka yaye musu domin in bai yaye musu ba can din ma sai sun kawo mana ko sai mun je mun ɗauko saboda ka Allah mun ji wa'azi mun tuba mun yi istighfari mun koma gare ka mun san kai ne mai kai ka halicci coronavirus kuma Allah da ikonka corona virus yake yaduwa saboda haka mun tuba Allah ka yaye mana wannan musifa ka yaye mana wannan bala'i Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yaye mana bala'i ka yaye mana musifa ka yaye mana wannan bala'i Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajilna min khizyi dunya wa azabil akhirah Allahumma fa anna al bala'a wal waba'a برحمتك ولطفك يا ارحم الراحمين اللهم ارفع اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الاسقام وحفظ بلاد المسلمين اللهم انا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الاسقام وحفظ بلاد المسلمين اللهم دفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الله نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وصلوا على